أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا بيرق وتر رمضان وتنترى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da goma ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2019 a jiya mun tsaya akan aya ta saba'in wato da ɗaya a yau za mu tashi da yarda Allah akan aya ta saba'in da ɗai zuwa aya ta saba'in da biyu a cikin suratul an'am a shafi na ɗari da talatin da shida muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagoran mu cikin wannan karatu da zamu yi Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya Allah ya sa mu kyakkyawan karko Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya malam Allah ya ce wa an aqimus salata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون الله سبحانه وتعالى وأن أقيموا الصلاة wannan yana da alaƙa ne da wa umirna linuslima li rabbil alamin an umurce mu mu miƙa wuya ga ubangijin talikai wa an aqimu salata kinan umirna an nuqima salata an umurce mu mu tsaye da sallah aslin aqimu wannan wato ya'un aslin tawawun ne aslin magana wa an aqwimu salata amma da yake wato kasra ta gabace ta sai an kamaida ta ya'un an kace wa an aqimu salata ku tsai da sallah an gane ko in an ce tsai da sallah abu ne wanda yake na buƙatar muna da salloli kala biyu tashin farko salloli waɗanda suke wajibai inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta salloli waɗanda Allah ya farlanta guda biyar akwai salloli waɗanda ba su zamanto wajibi ba an gane ko da haka zaka iya yin maudu'i a cikin alkur'ani kan salloli kafin ka shiga cikin hadisai da bai bayan malaman fito me yasa aka ce ayi sallah sallah tana hana mummuna aiki inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar me yasa aka ce ayi sallah saboda tunawa da ubangiji wa aqimis salata li dhikri lokutanta wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan min al-layl innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lil-dhakirin aqimis salata li duluki ash-shamsi ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda daga cikin abubuwan da sallah take haifar a dan adam ko take gadar masa shine yarda Allah wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zaka wa kana inda rabbih mardiya wannan kadan daga cikin su kenan to amma dai salloli muna da salloli da suke salloli na nafila abinda ake cewa salatu tatawwa an gane ko shine sallah wadda bata zabanto wajibi ba akan dan adam shine tatawwa a wadansu malamai amma wadansu malamai sun kai cewa a'a duk abin da ake ce ma tsawu'i ma za da alama wajaba fi haƙƙi bi haƙƙin islam duk abin da ya karu akan abin da ya wajaba saboda kasancewar ka musulmi to ana kiran shi tsawu kenan sallar farilla misali wajibi ce to amma ba wannan ke nuna cewa ba babu wata sallah wanda wajibi in ba ita ba sabani abin da wasu malamai suka tafi akan shi kenan ɗaya daga cikin malamai ya tafi akan wannan amma ya rubuta littafi bughyatul mutatawwi fi salati tatawwu Muhammad bin Umar Salim ba su shi ya tafi cewa a'a akwai wani abu da zama tuwa wajibi bayan waɗannan mafi abinda mutane suka fahimta a kansa shine hadisi na Talha bin Ubaidillah wanda wani balarabi ya zo ce hal alayya ghayraha illa illa an tatawwa ko ba haka ba sai suka ce to kenan wannan babu wannan yana nuna babu wata sallah wanda an wajibi in ba wannan ba an gane ko suna kafa hujja kuma da asar na ubada dan sabit da wani mutum yace ayi witri matsayin wajibi shi yace a'a Allah bai wajibta komai ba sai salloli guda biyar yace a'a wannan ba shi na nuna cewa babu wajibi in ba wannan ba domin dalili in muka dauka zakka wajibi ce ko ba wajibi ce to ai yace hal alayya ghaira ai babu wani abu wajibi akan sa to misali ciyar da iyali wajibi ne ko ba wajibi bane kaga wannan kuma yana da cikin abinda Allah ya wajibta mishi shi yasa fahimtar cewa tatawwu'i shine abinda kamar ba wajibi ba kawai a'a yana iya zama wajibi yana zama cewa ba wajibi ba sallah in kai ba kance kai yi alwashi ta koma da nazar ta koma wajibi kidan sai ya zama to abinda ake nufi illa bi haqqil islam duk da yake kalima ta wajibi a cikin fiƙihu tana da bambanci wato akwai lokacin suke canzawa wajen halalila in an ce wajib wani lokacin ana nufin sunna mu'akkada shi yasa a cikin fiqh na halabila da kaji an ce witri wajibi ne ba ana nufin a'a farilla bane a'a ana nufin sunna ce mu'akkada wani lokacin ka so yin istilahi sannan in an ce ar-rukn shine al-wajib a wajen malamai sai cikin aikin haji a cikin aikin hajji rukuni daban wajibi daban rukuni shine abinda in ka bar shi aikin hajji ya lalace wajibi shine abinda in ka bar shi zaka iya yanka ne da ka rasa arafa babu hajji gare ka babu wani kawai da zaka yi domin rukuni ce an gane ko to amma kuma wajen malaman hanafiya akwai bambanci tsakanin wajib da kuma abin da yake farz sai an ce farz abin da ya tabbata da dalili qat'i ba a shakka in an ce wajibi shine abin da bai tabbata ga dalili qat'i ba wannan sai ka duba cikin wani littafi da ake kira al-muhazzab في علم أصول الفقه المقارن na Ustaz Dr. Abdul Karim Namla ya fayyace bayani kan wannan amma dai kafin mu ci gaba da bayani ina so in dan kawo mu mutane salloli wadanda suke salatu tatawwa wadanda ke sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in Allah ya bamu iko wata rana za mu dauko kowace sallah mu bayanin ta ɗaya bayan ɗaya wannan zan dan zananto suna tare da takaitawa sallah ta farko akwai abin da ce ma sunanur rawatib arrawatib su ne sallolin da ake yi cikin gini an gane ko ana yin biyu kafin sallar kafin sallar asuba ko ba haka ba ana kiran su raka'atan al-fajr ana yin hudu kafin sallar azhar biyu an gane ko bayan sallar azhar sannan hudu kafin sallar la'asar sannan biyu bayan sallar maghriba an gane ko to riwayoyin da aka yi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu umar ya ce goma ya haddace daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya haddace goma ba shi ke nuna su kadai bane domin tana yiwa shi abin da ya gani daban shi yasa akwai riwayoyin da suka zo suka kawo adadi daban-daban wanda in mun zo wata rana insha Allah za mu kawo su ɗaya bayan ɗaya da hadisan da sun ka tabbata an gane ko abu na biyu akwai salatul laili ko ko abin da suke kira ash-shaf'i wal wutr ko qiyamul laili ko tahajjud ita ko za mu zo mu yi bayanin ta raka'a ɗaya kai ana yin raka'a ɗaya witiri kawai a tsaya ana iya ayi uku ko ba ka ba ayi raka a biyu a sallami ana iya ayi biyar ana iya ayi bakwai ana iya ayi tara ana iya ayi sha ɗaya ana iya ayi sha uku ana iya wuce sha uku ko ba a wucewa nan sabani na malamai wasu suka ce za a yi wucewa sha uku wasu suka ce ba a wucewa bakin wato guda goma sha uku za a tsaya wannan shi ba insha Allah bayani da akwai sallah daga cikin salloli yana kiranta salatul ishraq salatul ishraq ita ce sallar lokacin da rana ta fito bayan ta fito ta abinda ta fara haske ake yin wannan sallah waɗansu malamai sun ce ita ce ake kira salatul duha waɗansu malamai sun ce salatul ishraq daban salatul duha daban duk bayani zai zo wata rana in Allah ya ba mu iko akwai salatul duha wanda mutane mu suke ce ma sallar duha ko ba haka ba saboda babin mu la muke kiransa an gane ko to ana yin taraka a biyu ana yin taraka a hudu ana yin taraka a shida ana yin taraka a takwas ana yin sha biyu wasu suka ce ana iya ai goma tun da an yi sha biyu wasu suka ce a'a nasi bai zo da raka a goma wallahu ta'ala a'lam sannan kuma akwai salatu zawal salatu zawal shine lokacin da rana ta wuce tsakiya domin in ta kai zawali an hana tsakiyar lokacin aji to tana wucewa kamar sha biyu da minti goma sha biyar kana iya kai wannan sallah waɗansu malamai suka ce sallar duha ma ana yin ta wannan lokaci tana yi wa sallar duha ce akwai sabani dai wajen malamai amma sun ce salatu zawal ce an gane ko akwai kuma wato nafila wadda ake yi ta addukulu wal khuruj min al manzil in zaka shiga gidanka kai raka'a biyu kafin ka fito in zaka fito kai raka'a biyu wannan ita ma ta tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai raka'atayil wudu raka'a biyu da ake yi lokacin da mutum yayi alwala sannan kuma akwai as-salatu bainal adhan wal iqama in an yi kiran sallah kafin wato a tada sallah kana da damar da zaka yi sallah amma ba a haddace ko raka'a nawa ba biyu ka samu hudu ka samu amma raka'atay wudu raka'a biyu ad-dukhul wal khuruj min al-manzil raka'a biyu an gane ko sannan kuma akwai sallah da ake kira tahiyatul masjid in ka shigo masallaci kai raka'a biyu ko wani lokaci ne ina fata an fahimce ni wannan tahiyatul masjid kenan raka'a biyu akwai salatu tauba mutum zai yi ta lokacin da zai yin tuba ita ma ana yin ta amma ba a haddade ko raka'a nawa ba an gane ko sannan akwai abin da ake kira sunnatul jumu'a ranar jumu'a wanda ya tafi tun da wuri yana da damar da zai yin nafiloli kafin zuwan liman ko ba haka ba amma in liman ya zo shin in ana kutuba ana yin nafila ko ba a yi wasu suka ce tahiyatul masjid ce mutum zai iya yin suka ce a'a sunnatul jumu'a ce sabani ne da malamai amma za a yi duk da yake malaman malikiya sun ce ba a yi domin hadisin jabir wanda yake yazo cikin sahih muslim wani mutum yazo ana kirga sulay sulay wato sulayful ghatafani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kutuba yace kai da ka abi yace a ake ta shi kai da ka abi amma ka takaita kuma yace idan dai daga cikin ku ya shigo masallaci liman da kutuba yayi da ka abi ko ba haka ba kaga wannan umurni ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu ce to tana yiwa hadisin bai zo ba Imam Malik ba ko kuma tana yiwa shi a wajen sa ta hanyar da zo bai inganta ba amma dai wallahu ta'ala a'lam za a bi nafsi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko tare da ku muna girmama Imam Malik kuma yana da cikin a'immatul arba'a bayan juma'a ana yin raka'a biyu an so a yi su a gida sannan kuma ana yin raka'a hudu an gane ko mutum yana iya so a masallaci bayan sallar sallah su ma waɗannan sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ake kira salatu tasbih wanda ana yin tasbihi cikin ta tsaye goma goma sha biyar an gane ko sannan kuma ruku'i goma sauran wurare guda goma goma ko ce raka'a tana da guda 75 wannan sallar waɗansu suna cewa bata inganta ba ita ma za mu zo wata rana mun taɓa bayanin ta amma ba mu fayyace bayanin ba wannan Abu Dawuda ya fitar da wannan hadisi na wannan sallah da Ibn Majah sannan kuma umarni ne ga babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya shafi al'umma gaba daya malamai sun inganta wannan hadisi daga cikin su akwai Abdullah ibn al-Mubarak ɗaya daga cikin manyan manyan malaman musulunci in ban manta da cikin tabi'ina sannan kuma Imam nawawi ya ingantar da wannan hadisi sannan kuma Ibn Hajar al-Asqalani ya ingantar da wannan hadisi Imam Suyuti ya ingantar da wannan hadisi na salatu tasbih Imam Zubairi shi ma ya ingantar da wannan hadisi Imam al-Mubarakfuri mubarakori kala kala biyu ne an gane ko to su ma guda biyu din su inganta wannan hadisi sannan Ahmad Shakir babban malamin hadisi na kasar Misra ya inganta da wannan hadisi sannan kuma Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta da hadisin Siratu Tasawwuf da haka duk wanda yake cewa ba ta inganta ba wannan sunan shi ne yake wallahu ta'ala a'lam an gane ko sannan akwai sallah da ake kira al-qadim min as-safar mutum ya zo daga balaguro zai yi raka a biyu kafin ya shiga gida akwai hadisin ka abdul malik yana cikin sahih bukhari yana cikin sahih muslim akwai salatul istihara salatul istihara wanda yanzu ta koma neman kuɗi sai mutum ashe yana so a yi istihara akwai istihara su jika ɗari biyar ta miliyon ɗaya ko ba haka ba gashi nan hayaniya ce raka'a biyu ne za ka yi ka roƙi Allah in ba baka iya addu'ar da lalaci ba ka yi da Hausa ka ce ya Allah in wannan alkhairi ne ko da yaren da kake ji ya Allah in wannan al'amarin alkhairi ne gare ni duniya ta da lahira ta Allah ka tabbatar da shi in ba alkhairi bane gare ni Allah kuma ka musanya min da mafi alkhairi kuma ka bani yarda da shi shikenan istihara ta kare amma yanzu ministoci ana musu ta miliyan biyar ana musu ta miliyan goma dole ne saboda su sun yi karatun boko su yi karatun addini ba su su buga can a buge su can ko ba haka ba Allah ya gane da mu sannan kuma hadisi da Jabir dan Abdullahi na cikin sahih Bukhari shi zo da wannan sallah akwai salatul kusuf da salatul khusuf al khusuf da kafin sun kace na rana al khusuf suka ce wata wasu kuma suka ce dukkan su kore ana masa amfani ana yin raka'a biyu hadisin ya tabbata a cikin sahih al bukhari da sahih muslim sannan kuma abin da raka'an nan biyu ko ce tana da ruku'i guda biyu ko ba haka ba in an taso daga ruku'i ba a koma a ce sujada sai an sake karatu an yi ruku'i kamar yadda riwaya ta Aisha ta bayyana sannan kuma akwai salatul idaini suna daga cikin salloli na nafila idin babba da idi karama ko ba haka ba kabbara bakwai raka'a farko kabbara biyar raka'a ta biyu shi ba ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai salatul istisqa sallah ta roƙon ruwa wanda ita ma malamai suka ce ana yin ta kamar sallar idi sannan akwai salatul janaza sallar gawa ana yin kabbara hudu waɗansu malamai suka ce an yi ijma'i malaman hadisi suka ce a'a albani yace akwai riwaya babu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya kan kabbara hudu ana iya yin biyar ana iya yin shida ana iya yin bakwai an gane ko ana iya yin tara to takwas din za a yi ko ba za a yi sun kace tunda an yi tara ana iya yin takwas aka ce to amma ba a samu nafsi ba wanda ya tabbatar da wannan wallahu ta'ala a'lam ko ba haka ba ita ko sallar gawa ta bambanta da sauran salloli don ita babu ruku'i cikin ta ko babu sujada mahaukaci yazo ya iska ana sallar gawa shi ma sai shiga cikin sabu an kace Allahu akbar shi ma ce Allahu akbar ko da aka ce Allahu akbar sai ruku'i sai wuji ba sai ga shi kadai a tsaye yace a yace kaga yan iska kunci sun bada ni yace to bari in tsaya sannan akwai rakatai tsawaf raka'a biyu da ake yi lokacin sallar tsawafi ko ba haka ba in mutum yayi tsawafi ya kare zai yi wato abin da wattakhidu min maqami ibrahim musalla sannan kuma akwai sallah da ake yi masallacin quba wanda riwayoyi sun zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda raka'a biyu a cikin masallacin quba ladar da za a bashi kamar mi kamar yayi umra sannan kuma akwai sallah a wani abin nan sallan mata da miji in an kawo amarya za a yi sallah raka'a biyu an gane ko domin bi domin akwai hadisi wanda yake ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisi sahabbai da suka bada labarin sa Ibn Mas'ud da Abu Dharr da Hudhaifa lokacin da ɗaya daga cikin bayi yayi aure Abu Sa'id an gane ko ya an sanar da shi cewa ana yin sallah mutum yin sallah tare da ɗan sarka abi ko ba haka ba to mu ko yanzu mutane do ko ba a wannan sallah don Allah wani shi na yi an gane ko an zo an kawo amarya an ce in ka yi ta za ka yi mata addu'a Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi za ka azar hannunka akan goshi kai mata addu'a muna bayani ne to amma yanzu wani gaye shi ne yasa yake son a zo da wannan addu'a ba wai don saboda Allah yana son ayi addu'a ba shi dai yana son yayi sallah tare da amarya saboda ni saboda ya tabbatar da tana haila ko ko ba ta haila shi da abin da dano shi ke nan shi yasa ke cewa ai aka abin ta ce a'a ita ba ta sallah ya san daga lamari ya baci sai shi wanka shi birkidi sannan akwai sallah da ake yi ta zil wato wadil aqiq shi ma akwai hadisi daga ibnu abbas an gane ko wanda yake bada labarin umar radiyallahu an ya ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yayi sallah a wadil aqiq kenan wani mai zuwa ya zo mishi daga wajen ubangiji atani atin wato atani allailata atin min rabbi فقال لي فقال صلي في هذا الوادي المبارك kenan wannan wadil aqif shine wanda yake wuri na zulfalaifa in mutun yayi harama da abin nan daga mutane wurin da mutanen Madina suke yi ko ko in ya dawo daga aikin hajji don akwai nasoshin da suka nuna in mutun ya dawo to a takaicen takaitawa ɗan uwa waɗannan salloli ne da suke nafiloli daban-daban daban-daban na dan gutsuro muna su wata rana za mu duba duk inda muka zo akan sallah mu dauki ɗaya daga cikin su mu yi bayanin ta farko don abin da dalilai sun ka bamu Allah ya taimake mu to wa an aqimu salata ku tsai da sallah ta farilla kuma ku tsai da sallah ta nafila nafila wanda take wagga akwai muqayyada akwai mutlaqa in an ce mutlaqa wanda ba a yanke maka ba an gane ko kamar an yi khilafi bayan sallar asar akwai nafila ko babu wadansu duk sun tafi cewa babu sallar ba a yi nafila bayan sallar asar wannan ba gaskiya bane nasoshi sun tabbata ana iya yin sallah ta nafila bayan sallar asar an gane ko kuma mutlaka ce ba a yanke ba biyu ko hudu ko hudu inda aka yanke aka ce ga bakin abin da za a yi kan tsaya inda ba a yanke ba kuma za ka yi abin da iya abin da suka dama wallahu ta'ala a'lam Allah ya kike mu kenan a tsaye da sallar farilla wadda adda lokaci a yi ta cikin lokacinta ita sallar farilla in ko ba haka ba salloli guda biyar sannan a ba su haƙƙin su tsaida su a san abin da yake gyara su da abin da yake bata su gwargwadon hali ita ko sallar nafila tsaida ta a san abin da yake gyara ta a kuma yi ta cikin daidai adadin da ayar da Allah yake wanda kuma an mutlaka lokacin da ka samu dama ka yi ta ba tare da an yanke mata lokacin ta ba wallahu ta'ala alam wattaquhu ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala imamu fakhruddin ar-razi a cikin tafsirin sa at-tafsirul kabir yace wato umarni ne abubuwa guda uku sun haɗa dukkan addinin musulunci umirna li muslima li rabbil alamin shi al-islam shine ya tattaro dukkan ta'o'i na addinin musulunci gaba daya wa an aqimu salata ita ko sallah ita ce uwar ta'o'i an gane ko waɗanda suke ar-ruhiyya suke da alaka da tsarkake rayuwa wa aqimis salata li dhikri inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wattaquhu ku ji tsoron Allah kenan ku nisanci dukkan sabon Allah ce addinin musulunci ya kare gaba ɗai duk abubuwan da ake bukata cikin addinin musulunci sun tsaya akan waɗannan abubuwan guda uku domin in kan nisanci sabo sallah kuma tanha anil fahsha'i wal munkar sannan al islam shine musulunci addinin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rashi gaba da abin da ake bukata gare ka ya kare an gane ko to wannan nakta ce ta malamai dan wannan yake musulunci ma gaba ɗaya ya shafi dukkan waɗannan wa huwa alladhi ilayhi tuhsharun Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ilaihi izuwa gare shi tuhsharuna za a taro ku an gane ko nan an ce tuhsharuna za a taro ku amma alhali ai ba a taro ku ba fi'li mudari ne ko lil istiqbal yana nufin zuwa gaba zai kuma ilaihi inda an ka gabatar saboda ba za a tura ku zuwa ganin Allah subhanahu wataala sai ka dauki kalma ta al-hashr sai ka duba cikin alqur'ani da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yiwa kai mutane karatu akan wannan domin yaya ne za a wato abin da za a tayar da mutane ko za a koro mutane ko za a gaggabo mutane za a gaggabo su ne gaba ɗaya Allah ba zai manta da kowa ba wa hasharnahum falam nughadir minhum ahad shin za a taro mutane ne ko hadda dabbobi a'a hadda dabbobi za a taro su korar da za a yi ta farko lokacin da za a duniya za ta hargitse za a kori mutane wuta za ta koro su da mutane da aljannun da dabbobi duka za a koro su idza shamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza aljibalu suyirat wa idza al'isharu usirat wa idza alwuhushu hushirat za a tayar da su sannan kuma za a zo tashin alkiyama lokacin da za a yi tabi za a taro su وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون sannan za a kora su za a wato abin nan za a tayar da kafirai cikin munanan sifofi wa nahshurul mujrimina yawma idin zurqa sannan masu imani za a kora su zuwa aljanna ko za a ja su ko za a tafi da su suna cikin wato karramawa da mutuntawa an gane ko yawma yunfaku fi suri wa nahshurul mujrimina yawma idin zurqa yawma nahshurul muttaqina ila rahmani wafda jama'a jama'a za a tafi tare da su dan haka dai maudu'i wanda ya kamata ka dibi ayoyin alqur'ani dan ka samu fa'ida ka dauki tuhsharuna ka tsaya wuri daya wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard Allah shi ha na'am وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في السور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa huwa allazi khalaqa samawati wal ard Allah nan dai shine wanda ya halicci sammai da kasai an gane ko ya kawo allazi li yufida al hasr wato shamakan cewa da korewa wa huwa ana ita wa huwa khalaqa samawati wal ard sai aka ce wa huwa allazi shi kadai ne khalaqa samawati ya halicci sammai wal ard da kasai anan sai mu dauki qadiya ta nahwu su as samawati jam'i ne na al-mu'annas as-salim ko mulhaq bi jam'i mu'annas as-salim to in za a yi masa wato abin nan jarra ko za a yi mishi nasba to da kasra ake mishi nasba dan ba a cewa huwa alladhi khalaqa as-samawati babu samawata shi wato wa ma in ji ibn malik a cikin alfiya wa ma bi ta wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a wa ma bi ta wa alif qad jumi'a duk abinda da alif da ta sun kai mai jam'i muannas salim ne mulhaq bi jam'i al muannas salim ko ba haka ba yuksaru fil jar wa fil nasb ma'a za a yi masa kasra da halin jarra da halin da halin nasba kenan sai zaman to as samawati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al kasra an gane ko ne annahu mulhaq bi jam'i al salim wal arda shi ko al arda zaman to mufrad ne kaga sai an kai masa fatha an gane ko dan kan dalibi ilimi yace to gashi an ce mafulu bihi na kuma kasra ta zo karshen shi a a sai ka gane bambancin da yace khalaqa samawati wal ardi yayi hasab domin a nuna musu alladin nan shi kadai ne da wato abin da duk suke bauta ma wanda ba Allah ba bai halicci komai ba ko ba haka nan bane kuma su da kansu sun san mi sun san waɗannan ba su yi halitta ba shi yasa wala in sa'altahu man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah inda zaka tambaye kafirai wa ya halicci Allah da za su ce da za wa ya halicci sammai da kasa su ce Allah ne an gane ko to amma kuma ya aka ce bauta mun wurin Allah tare da Allah wannan shi ba abin tambaya ne an gane ko ya ce ya halicci sammai da kasai ya ya aka halicce su cikin kwana nawa duk bayani ne mai yawa dole sai ka ɗauki cikin wannan an halicci sammai da kasai don mi aka halicce su an gane ko duk abubuwa da wanda lokacin da mutum yake karatu yana iya kawo su an halicci sammai da kasai cikin kwana nawa kwana shidda inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam shin sittati ayyamin kinnan irin namu koko na wajen Allah domin lokacin da an kalici sammai da kasai da rana da wata da su ne muke auna lokaci ko ba haka ba ko ba da su ne muke auna lokaci ba to lokacin ba a halicci rana da wata ba to fi sai ayyami wanda mi kwanaki ne shi yasa wasu malamai wadansu malamai suka ce a'a ana iya ɗaukar fi sai ayyami kwanaki na wajen Allah kenan wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma taquluna an gane ko waɗansu malamai suka ce a'a sittati ayyamin ki ana ɗauka su a kaddara tunda kafin Allah ya halicce su ya san yadda za mu kaddara kwanaki a wajen mu sai yayi mana magana da abin da za mu fahimta waɗansu malamai suka ce wannan shin gini yana farawa ne irin gini na musulunci wanda yake farawa daga faɗuwar rana idan daga lokacin da rana ta faɗi yini musulunci yake farawa ko kuwa yini na turawa a sanar shamsiyya tunda qur'ani ya yi bayani kanta wala bi tufi kafin salatu da asrin sinina wa zadu tis'a salatu bi aka tsina shamsiyya ce wazdadu tis'a qamariyya ce qamariyya tana fara daga sha biyu na dare ko ko yini yana farawa daga safe an gane ko zuwa waccan safiya ko ga wa faɗuwa yini duk maganganu ne wanda malamai sun tabbata sun tattauna kan su amma abin da ya kamata mu gane fi sittati ayyamin cikin kwana shidda ko kwanaki shidda yaya ya rarraba su قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين كاتبنا بكم وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام تنم في أربعة أيام أنا نتن تكين تكين فاركي هدوبا أنا نتن ذا أكار هدو أكر بيوبا dan nan wasu su fahimce shi ba domin in ka ɗauki cewa an halitta kasa cikin kwana biyu aka ƙara kwana hudu kan kaddara fiha akawata sun zan nawa shidda to kun mastawa ila samai a to ka gani in an ce sun mastawa ila samai wa hiya duqanun fa qala laha wa lil ardi itiya tawan aw karha yanzu kuma ita ko sama tana da kwana biyu kaga sun san kwanaki guda takwas kaga kuma ayyukan su karo da juna a a fi arba'ati ayyamin cikin cikin kwana hudu sun mastawa ila samai ita ko sama ta dauki kwana biyu to wannan kuma dan ya nuna maka cewa a'a Allah ya dan ya karantar da kai domin mi domin Allah na iya halitta samai da kasai da kun fa yakunu inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun ba dan gajiya bane kamar yadda Yahuda suke faɗa wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa bainahuma fi sittati ayyamin wa ma masana min lughub an gane ko don kasa ta dauki kwana hudu sama ta dauki kwana biyu to wani zai girma da samai da kasai kaga ai samai sun fi kasai girma sannan kuma in muka dauki wannan mu'aji wannan ba dan adam da shi da sambai da kasai wane ne su girma da khalqu samawati wal ardi akbar min khalqin nas to ya aka aka halicci dan adam cikin wata tara aka halicci sambai da kasai cikin kwana shida kaga wannan ba abu ne wanda yake ba Allah subhanahu wataala wala ya an kai dabba da dan adam ya fi ta yau ake haihuwarta yau take shan nono yau take tafiya dan adam sai yayi wata tara ma bai ma iya tashi ba sai an koya masa zama wannan duk wani abubuwa ne na hikima na Allah dan a koya ma tsari wanda duk yace zai yin al'amurra lokaci guda to kasa zashi yana daga cikin abin da ya hallaka mu da kasashenmu ‘yan bokonmu da waɗanda suke jagorancin al'amura a cikin kasashenmu suna cikin rudu mai girma wanda kuma turawa da gangan suke yin wannan asibitin cikin kasashenmu domin turai sun shekara 400 ko 500 suna gina kasashensu ya za a yi kasashen afirka da aka zo aka yaƙe mu aka karkashe mu da mutane aka ɗauke masu ƙarfi aka kai su can turai sannan kuma aka hana mu da mu buga kudadenmu aka kwace mu da littattafan da magabatan suka rubuta aka mayar da mu zero kuma a ce wai yanzu yanzu za mu cimma turawa dokokin da ake son a kawo saboda a tada hargitsi da fitina a cikin kasashen wannan ba karatu ne mai amfani ba shi yasa boko daban fahimta daban ka gane cewa al'ummar ka ta bambanta da al'ummar kafirai ta fuska daban-daban wannan shine sa kasashen mu ci gaba daidai ruwa daidai tsaki daidai doka da zaka dacewa da addinin mu da al'adodin mu a kawo ta amma a zo a dauko dokar kafirai a ce da ita za a aiki kasashen mu wannan yana nuna shi mutumin da ke aza wannan dokar da wanda ke son jagorancin ko yayi cikin jahilci saboda karatu shi bai amfane shi ba ko ko yayi saboda ya dada kama makiyan Allah da rikon rasu da al'ummar musulmi Allah ya gane da mu wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq Allah shi ya halice sammai da kasai bil haqqi da gaskiya ba dan ƙarya ba ya halice su dan saboda ku ku zamna ku rayu a cikin su an gane ku ku ko an halice ku dan ku bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala an halice su dan gaskiya ba dan ƙarya ba duk wanda yake tunanin sammai da kasai sun samar da kansu irin wannan nazariyar ce kawo cewa kawai sudfa haka aka samu sammai da kasai wannan mutumin ya fi kowa zama jahili domin bai yiwa a ce baka yadda da na'ura ba za ta iya yin kanta karaman na'ura amma ka yarda sammai da kasai su yi kansu wannan wuta ta yi yawa a dama وله الملك يوم ينفخ في الصور وله الملك mulki yana ga Allah shi kadai an gane ko lahu taqdim wa haqqu ta'khir ina yau mai mai kawo wannan ka'ida saboda amfani ta cikin karatun tafsiri lahu mulku ai ana ta mulku lahu mulki na shi a lahu shi kadai al mulku Allah Allah yake da mulki to ya zamu yi da wannan sai muka kuma wadansu mutane suna da mulki ko ba haka ba kuma Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa suna da mulki sai mu ce a'a su suna da mulki amma cikin mulkin Allah ne Allah ya basu dalili kuma na Allah ne saboda Allah yana zare shi ga wani ya ba wanda ya so qul illahumma malikal mulki tace tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khayru innaka ala kulli shay'in qadir kaga mulkin nan na Allah ne da an kace lahul mulku shi kadai yake da mulki ma'ana hakikatan mulki na Allah ne amma yana bada shi wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim sai ka gane wannan dan kaka ce at-taqdim wa ta'khir akwai matsala cikin shi to walahul mulku shi kadai yake da mulki an gane ko to ga wata matsala kuma yawma yunfaku fi suri ranar da za a yi busa a cikin kafo to wanda akwai abin da ake cewa mafhumul mukhalafa wala hul mulku yawma yunfaku fi suri Allah shi kadai yake da mulki ranar da za a busa a cikin kafo akwai abin da ake cewa mafhumul mukhalafa kuma da mafhumul muwafaqa a cikin ilmin usul fiqh wanda duk bai san wannan ba zai yi manasi nasi hawan kawara abinda ake cewa mafhumul mukhalafa mun taba bayani shi lokacin da malamai sun kai raddi ga ibnu hazm shine lafazi bai zo da abu ba amma za mu fahim fahimta cewa abin nan ya dace da abin da nasu ya zo da shi mafhumul muwafaqa kala biyu ne akwai al-aula akwai al-musawi da Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ashhidu da wai adlin minkum masu shaida guda biyu ku shaida da su kace mutum ya shaida mutum hudu yayi ko bai yi ba ai tunda an samu min babu aula to sannan ko misali wanda ake cewa mafhumul muwafaqa al-musawi إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا أه to da wanda ya kone da wanda ya ci ai duk laifin su da zalunci to kaga wannan ko da aya bata kawo konewa ba to za ta shiga a cikin sa ko kuma mu ci a'a ko da ci kai ko sutura kasa ko gida kasa ya zumma anadai zalunci ne kace dukiya to kaga wannan al-musawi kenan to amma akwai abin da kike mafhumul mukhalafa mafhumul mukhalafa shine lafazi ya zo to amma kuma kishiyarsa shine zamu fahimta ga nasu to wannan ya zamu yi mu fahimce shi ku dawo da shi dan da wannan ne yan qur'ani da suka samu matsaloli nake so mu fahimci wannan da kyau akwai abin da ake cewa mafhumul haq an zo an sha makarci abu sai an kace innamallahu ilahu wahid ku sani cewa abin bauta mantuk din shi abin bauta guda ne kuma abin da yake nunawa ya kore duk wani abin bauta wanda ba Allah ko ba haka suke tabbatarwa ba shi za mu fahimta to sannan kuma akwai mafhumul ghaya an samu abu iyaka in ba iyakan nan ta zo ba to abin nan bai yi ba fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'd hatta tankiha zawjan ghayra kaga ba za ta halatta gare shi ta sai ta aure wani miji kuma hadisi ya zo sai ya take ta to sannan kuma akwai abin da ke mafhumu shar wa in kunna ulati hamli fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahunna wa in kunna ulati hamli in ma tanku suna da ciki kun ka sake su to fa anfiqu alaihinna to kenan in ba su da ciki babu ciyarwa a kanku ko ba haka nan bane matar ka kai mata saki uku kuma ba ta da ciki ciyarwa ba ta tabbata a kanka amma sai da muka fahimci wannan ta hanyar sharadi in kunna ulati hamlin to in lam kunna ulati hamlin ba sannan kuma akwai abin da malamai suke cewa mafhumul wasfi wato sifa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fil ghanam sa'ima zakka dabbobi waɗanda ake kiyo da su waɗanda addani to suna da zakka waɗansu malamai jamhur sun ce cewa kenan waɗanda a cikin gida ba su da zakka saboda su a da abin da a gida suke kenan idan mun fahimci wannan ta hanyar sifa akwai abin da yake ma mafhumul adad adadin da alqur'ani ya faɗa ko nasu fajliduhum samanina jaldata samanin ko ya halatta a ƙara ya halatta a rage saboda adadin da nasu ya tabbatar za mu fahimta shi ne ake bukata to sannan kuma akwai abin da malamai suke cewa mafhumul zarf an gane ko zarful bakat da zarful zaman alhajj sai Allah ya ashhurun ma'lumat to waɗannan watanni in sun wuce ana haji ba a yi a shi kaga ashhurun kin suna da mafhum sannan kuma akwai abin da malamai suke ce ma mafhumu al-masdar fil makan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid masallaci wuri ne ko ba wuri ba ana yin itikafi wuri da ba masallaci ba a'a saboda fil masajid Allah ya ce tani ake yin itikafi akwai abin da ake ce mafhumul illa in nace atihi li faqrihi ba shi saboda talaucin sa kenan wannan ya nuna cewa wanda bai da talauci bai dace ka bashi ba an gane ko to sai akwai abin da malamai suke ce mafhumul laqab mafhumul laqab shine suna wanda yake jari an gane ko malamai sun ce to da'ifun ne ba a aiki da shi amma wata su malamai sun ce wani ana aiki da shi inda ba a aiki da shi muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga muhammadu manzo Allah ne muhammad sun ce na mafhumul laqab ne domin ba yana nuna wanda ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzo bane amma fi buyutin adina Allah an turfa wa yuzkar fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalu sun ce to rijalu kin Allah hada kuma wannan yake nuna sallah ba ta wajiba akan mata ba a cikin masallaci wallahu ta'ala a'lam to dan haka dai wannan mafhum yana da mawani wata rana zamu zo mu muku bayanin su amma anan kafin mu yi bayanin al mawani tunda mun kawo mafhum walahu al mulku yawma yunfaku bis su ga Allah ne mulki yake kadai ranar da ake busa a cikin kaho to ranar da ba a busa a cikin kaho mulki yana ga wa yana ga Allah subhanahu wata'ala an gane ko kenan nan ya kawo shi ba dan saboda a'a ran nan ne zai bayyana baro baro domin masu ƙarya waɗanda suke taka dokokin Allah in an yi magana suke a ba haka nan bane ko ba haka ba in an ce Allah ya ce ko ko su yi tawili ko su su su su ma yarda da abin da Allah ya ce ba ko ba haka nan bane ko ko su ce tun da ma ka ce akwai Allah Allah ya kawo azaba ko ba haka ba itina bi azabillahi in kunta min as-sadiqin ko ba ka suke cewa ba an gane ko to amma ran nan walakul mulku lalle nan da mulki zai bayyana ga Allah shi yasa sai kai hattara ba ko ina ne an ga kawo yawmu ba take nuna cewa tana da mafhum wani lokaci ba ta da mafhum an gane ko wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله واي لله الامر من قبل ومن بعد ba wai yau mai da bane kawai akwai wannan al'amari ga Allah mun fahimci wannan da kyau da haka yana da yawa cikin alqur'ani dai ai hattara maliki yawmiddin Allah shi ke da mallakar ranar sakamako to ranar ranar sakamako ba ta wace da Allah subhanahu wataala to da haka walahul mulku yawma yunfaqu fi sur ba yana da ranar da ake busa ko bane kawai annabi Allah alimul ghaibi wash shahada Allah ya san al-ghaib an gane ko abin da yake koye al-ghaib kenan ismul fa'il an kawo masdar li yufid at-ta'kid ko kuma al-ghaib nan tana nufin al-jins duk abin da sun ka koyi domin al-ghaib yana iya zamantowa masdar bi ma'na ismul fa'il kenan al-ghaib ko kuma wato masdar باسم المفعول المغيب الله يا سان ابين da akoye domin Allah ne koyi shi bismil maf'ul al-ghaib kuma abin ya koyi lokacin da Allah ya koyi shi wash-shahada Allah ya san abin da ya bayyana duk dai ne ga Allah subhanahu wataala domin Allah ya san abin da yake koye ya san abin da yake bayyana wannan aya tana tsoratar da kai daga shirya ma wasu mutane sharri ko kai saba ma Allah ka dawo kana nuna mutane kai mutum ne daga ko ba haka ba sai dai abin da rin jayi dan adam Allah shi mai kyau wa huwa al-hakim al-khabir Allah subhanahu wa ta'ala shine al-hakim gwani wannan yana nuna cewa duk wanda ya ce ya ci gyara Allah ya kafirta duk wanda zai dauko dokar da za ta saba masa Allah ya ce ta Allah ba ta yi ba kiran yanga Allah ba hakim bane shi yasa muke kira ga ƴan bokon mu da ƴan kare haƙƙin dan adam din mu da ƴan siyasan mu da masu aza dokoki na kasashen mu kada su taba dokar Allah sannan su dawo su ce a'a ai wannan bata yi ba ai an ji kaza ai an yi kaza ba malamai bane suka kawo wannan aya al-hakim Allah shine goni wanda ba a cin jararsa al-khabir masani ne ya san kowa ya san abin da kowa yake aikatawa Allah shi gafarta mu sai Allah ya ce mi malam
وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين الله يتي وإذ قال إبراهيم لأبيه إذ قال wato ka ambata menene munasaba ta kissa annabi Ibrahim da kuma waɗanda ayoyi da aka kawo domin akwai malaman da suke kula da munasaba ta ayoyin alkur'ani kullum ina gaya muku wannan yana da kyau ka fahimci alkur'ani nan ba lokaci guda ya sauka ba to amma hada ayoyin da an kai wani lokaci sai ka ji ana wata kissa an faɗo wata kissa ana wani bayani an faɗo wani bayani sai ka rasa menene alaƙa tsakanin wannan da wannan misali hafizu ala salawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitina ko ba haka ba ta zo tsakankanin ayoyin da suke bayanin zancen aure ko ba haka ba wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariida fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu lit taqwa wa la tansawu al fadla bainakum inna allaha bima ta'maluna basir hafizu ala salawati was salati wusta da aka kare mutum an kace walil mutallaqati to me yasa ake zance aka kawo zancen sallah kaga wani sai ce a ya aka haka a'a ma wasu malamai suka ce wato zancen aure ake yi to sannan sai aka zo aka yi zancen sallah saboda aure tsakanin haƙƙin mata da miji haƙƙi ne tsakanin ɗan adam hafizu ala salawati haƙƙi ne tsakanin tsakanin bawa da ubangijinsa waɗansu malamai suka ce a'a abinda zai taimaka ma mata kada ka tuta ma miji kada miji ya tuta ma mata shine tsai da sallah domin inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar kamar an nuna maka ne abinda zai taimaka maka mun fahimci wannan da kyau ko to kuma misali ana zancen yaki sai aka kawo ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa to menene alakan yaki da riba kaga ni wani sai to ai shi bai sa alaka ba tunda ana zancen yaki ne na badr ko wa laqad nasarakum Allah bi badr wa antum adilla fattaqullaha la'allakum tashkurun aka zo ana wannan ana wannan aka kawo aka ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa ana zancen yaki an gane ko na badr da yaki uhud da abin da ya faru a ciki sai aka zo kuma aka kawo zancen ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa to menene ne wasa malamai suka ce saboda cin halal yana daga cikin abin da ke taimaka mutane a samu cin nasara ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك kenan cin haram yana sawa in an je wajen yaki ba a cin nasara addu'o'in mu abin da yasa ba mu cin nasara yanzu cin haram yayi yawa ba a sani ba da liman da mamu wani na hikin haram da malaman daga aiki ONG an gane ko da masu wa'azi gidan radio da masu ciwa-ciwa bakin tashashi wani da hikin haram kuma an zo masallaci ana kiyamu laila ana Allahumma surna ala alqawmil kafirin amin amin mata haram Allah ne musa ga wasu ya kamata mu ga maka muka ciya ya kamata wallahi wallahi abinda zai samu shi nasara daga ciki shine mu kasance muna cin halaliyar amma limamin juma'a ba a yi amince mishi akan jikadiyar abin ya yi mamaki an ba shi biyar ya ba da biyu da rabi ya rike ya rike biyu da rabi kuma wannan shine limamin juma'a to ina ga na bayan sa an bude ONG ONG organization waɗanda ba su wata ONG an ba da masallaci na miliyan 100 ka yi na miliyan 10 ka aje maka miliyan 70 kuma kana ka shigo kana ba mutane sallah kana Allahumma surna ala al-qawmil kafirina Allahumma dammir amerika haka na Allah dammir amerika wannan ba zai yi wa wallahi dan haka ƴan uwa mu gyara Allah ya taimake mu gaba daya to dan haka dai munasaba jin halal yana sa a ci nasara nan kuma da Allah kawo kissa annabi Ibrahim saboda Allah ya ce qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa radd ala aqabina ba'da idh hadana Allah kissa annabi Ibrahim tana kamance ya da wannan na nuna cewa ababen da mutanen annabi Ibrahim suka bauta ma ba su amfani su ba su cutar da su an gane ko kuma so da yawa za ka ga kafirai suna tsoratar da annabawa da allolinsu to annabi ibrahim yadda ya gogoro maya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da aka ce kai koyi da annabi ibrahim to bari ka ji yadda ya gogoro maya irin yadda an ka gaya maka hujjar da zaka gaya musu anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna wa nuraddu ala aqabina to haka annabi ibrahim ya fafata da mutanensa wannan ita ce munasaba ga wanda malamai sun faɗa wallahu ta'ala a'lam وإذ قال إبراهيم لأبيه لوكة دا النبي إبراهيم يتي وبابنسا إذ ما لمن تفسيري سكتي أنا قدر وسا أذكر غالبا أنقاليكو وسنك دتك القرآن إن كان إذ كقدر مش أذكر أنقاليكو دومي الله سبحانه وتعالى يتي واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاب واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس waɗansu malamai suka ce a'a wani lokaci ana iya kaddara uzkur an gane ko wani lokaci kuma ana iya ɗaukar ta badani domin in iz ta gabace ta to badani ce ta iz waccan iz yuhi rabbuka ila al malaikati anni ma'akum fasabbitu alladhina amanu tunda yace iz yughashshikum an-nu'asa amanatan minhu ko ba ka ba to iz yuhi rabbuka ila al malaikati lokacin da an kai wancan shi ma badani na lokacin da an kai wancan waɗansu malamai suka ce a'a irin su ibnu ashu a kalli siyaki ana iya kaddara uzkur ko ko fi'ilin da ya danganta daga shi inda uzkur ta dace a kaddara ta inda uzkur tabbata dace ba kuma ana iya a cira ta da ita malamai dai sun yi bayani wallahu ta'ala a'lam wazkur wato ibqala ibrahim kenan ka ambata lokacin da annabi ibrahim ibrahim a cikin qira'at ana karanta shi wato da siga guda biyu ana cewa ibrahama kuma ana cewa ibrahim an gane ko to dan haka kada ka ji wani ya karanta Ibrahim wani lokaci ka ce wannan kuskure an gane ko domin kira'o'i ne waɗanda sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Ibn Amir wato abin nan Hisham daga wajen sai na karantawa Ibrahima wani lokaci da Abdullah ibn Zakwan shi ma bi khulfin anhu wani lokaci yana karantawa kenan a takaicen takaitawa Ibn Amir wani lokaci yana karanta Ibrahim an gane ko shi yasa sai mu ce Ibrahima ko mu ce Ibrahama waɗansu sun ka cire ibra an gane ko sun ka cire barhama suka wato suka canza sunan a'a ibrahama yake a wannan riwaya ta ibnu alim to wa id qala ibrahim ko wa id qala ibraham lokacin da ibraham yace kaga wannan da san wannan suna ba wani in suna so da kicin zai ya samu sunanin ibrahim da an suna zaka ce ibrahim ibrahim ko ibrahim ita ibrahim to in dai yayi don Allah to in kowa za a ji sunansa to kuma wannan riya ce Allah ya tsare wa iz qala ibrahim li abihi lokacin da annabi ibrahim ya ce li abihi ga babansa an gane ko wato abihi babansa azara imamu wato imamu yaqubu ya karanta azaru to sai suka ce wato akwai yawon nida'i da aka shafi wa iz qala ibrahim li abihi ya azau domin in ya zama to munada mai mufrad wato za a kira akan shi ma'arifa za a yi mishi ya'ul nidai amma akan qira'a ta jamhur wa id qala ibrahim li abihi azara sai ya zama to shi azara badali na nani na li abihi to shi li abihi majrurun na shi ko ma'arifa ne to ita ko ma'arifa wanda ya zama to a jami'a mamnu'un min as-sarf bai dauka kasra ba a ce li abihi azari sai dai a ce li abihi azara domin mamnu'un min as-sarf to wannan aya ta nuna cewa baba annabi ibrahima shine azar sai wadansu suka ce a'a ba baban shi bane ai wan baban shi ne ko kanin baban shi ne ko suka bayyane da suka yi haka ba suka ce a'a ai azar sunan gumkin da baban annabi ibrahim yake bauta ba ne domin wani lokaci in mutum ya shagalta da abu to ana kiran shi da haka kamar larabawa wani lokaci akwai wani mutum da suke kira ar-ruqayyatu wani mutum ne ya so 'yan mata daban-daban da ake ce ma ruƙayya ruƙayya ruƙayya sai aka kai sai ruƙayya to shi ma azara ya bauta ma wani gunki da ake ce ma azara azara azara sai aka kira shi azara suka ce ba baba annabi ibrahim bane to amma in muka duba wannan ya saba babu nasbi ingantacce cikin alqur'ani ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake nuna azara baba annabi ibrahim bane bal nasoshin alqur'ani barjat suna nuna baban shi nan ya ce wa ifqala ibrahim li abihi azara أتتخذ أصناما آلهة كما هكذا سنذكر سورة مريم يتي واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون فكما كتب وانشبه amma sai an kawo an yi dubara a ce a'a ba baban shi bane ba baban shi bane ga Allah yana kiran li abihi wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha da haka baban shi ne kuma babu abin mamaki wannan misali ne Allah subhanahu wata'ala ya buga babu wani abin damuwa a cikin wannan an gane ko annabi ibrahim dali ya shiga aljanna baban shi ya shiga wuta miye matsala dan annabi nuhu an gane ko ya shiga wuta baban shi ya shiga aljanna menene matar fir'auna ta shiga aljanna fir'auna ya shiga wuta matar annabi nuhu da matar annabi nuhu sun shiga wuta mazajen sun shiga aljanna to me ya saura dan Allah ya nuna ma babu gata ga Allah wanda ya ma Allah aiki shi Allah ya sani annabi ibrahim ga baban shi yana cikin wuta falan ma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a minhu magana ta kare ko ba ta kare ba dan annabi nuhu wa hala bainahuma al-mawj fa kana min al-mughraqina kaga an yi contraire abin su ce ba contraire ko ba haka ba ما تفر أو نتنسكن الجنة وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين سنوكما إذا ما تأى النبي نوح لما تأى النبي لوط وتجهنم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ميبوا يا الله طب هو مثالي الله يا الله shugaba na iya shiga aljanna magoya ba su shiga wuta an gane ko magoya ba su na shiga wuta su shiga aljanna shugabannin su shiga wuta Allah babu wanda adda girma a wajen sai wanda yake musu wuta inna akramakum inda Allah yatqakum wa id qala ibrahim li abihi azara yace ma babansa atattakhidhu asnaman aliha shin zaka rike asnaman gumaka alihatan abin bauta gumaka waɗanda ba su da wani amfani an gane ko domin mi domin ɗaya na iya babansa mi nasiha amma cikin girmamawa nan suka ce da qira'ar ta ce ya azam wato suka ce ba kiran shi bane hikaya ce Allah ke ba su domin annabi Ibrahim alaihi salam yayi ma baban sa wa'azi da ya abati ya abati kinan na azaru akan hikaya ce ta sunan da baban shi da yake ya azaru akan qira'a ta Yaqub da aka kawo Yaqub ba ya kira shi da sunan shi bane kadai ya abati ya abati ya kira shi ya abati an gane ko kinan hikaya ce na Allah ya bada labari ɗa zai iya mawansa wato wa'azi saɓani abin da muke gani a wannan zamani ko ba haka ba ɗa ya yi mawansa wa'azi to ba bai na ɗansa wa'azi ko ba zai iya ba zai iya ba annabi yaqubu ya ma ɗansa wa'azi mata abu min ba'd luqman ya ma ɗansa wa'azi ko bai masa wa'azi ba shugaba zai iya ma mutanen sa wa'azi ko ba zai masa wa'azi ba zai ma mutanen sa wa'azi to talakawa za su iya ma shugabannin da su nasiha ko ba za su ba za su yi su gaya maka abin da zai amfani ka kada rana ta ɓaci domin mafi yawancin waɗanda ke kewaye da manya munafukai ne abinci su suke nema ba abin da zai abin masu ke kallo ba to tallar kana iya musu gaban sa wa'azi in ya ga dama ya dauka in ba munafiki bane shi ma ba farkace ta kai shi ba Allah ya taimake ku wa idh qala ibrahimu li abihi azara lokacin da ibrahim ya ce ma babansa azara atattakhidhu asnaman aliha shin zaka riki gumaka alhamdatu huna lil istinkari wal istib'ad nisan tarwa abin abin nisan tarwa ne mutun ya riki gumaka abin bauta domin ba ta amfani shi lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a yace inni araka lalle baba ni ina ganin ka tabbas an gane ko ba gani na ido ba a'a a cikin aqida ta abin da nake gani ko kuma a idanu yana ganin bautar da yake a ido Allah ce kuma a cikin zuciya yayi itikadi ya san cewa baban shi akan fata yake duk wanda ka dauka ta yi maka ko ka hada su gaba daya inni araka wa qaumaka ni ina ganin ka da mutanen ka fi dalalin mubin a cikin fata fata wanda take bayyananna sai Allah ce ni
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين الله سبحانه وتعالى وكذلك mai jalalai ya kawo wata bayani anan yace wani bayani anan yace kama arainahu idlala abihi kamar yadda muka nuna mishi yadda baban shi ya bata an gane ko dalala abihi kenan wa qaumihi da batar da mutane shi domin izlal batarwa ne an gane ko nuri ibrahima malakuta samawati wal ard muke nuna ma annabi ibrahima mulkin sammai da kasai malamai suka ce malakutu nan wato aslin shi wato abin nan ne daga masdar ya samu asali sai aka ƙara wawun da sabun dan saboda ya ƙara karfin ma'ana domin ar-rahabu shine tsoro sai larabci rahabutu الرحمة رحمة الرحموت الرغبة كدي الرغبوت كما هكذا wani lokacin ma ko a cikin suna ana iya kara shi an gane ko fa man yakfur bi taghut ay la tagha ya tagani ko ba haka ba kaga at-taghut an kara wawun da tabu malakut shi ma an kara wawun da tabu saboda karfin ma'ana to muka nuna ma annabi ibrahim malakut as-samawati wal ard mulkin sammai da kasai wadansu malamai suka ce abinda ake nufi anan mulki Allah ya bude mishi wato shamaki tun daga ƙasa wato tun daga ƙasa inda yake har zuwa al'arshi yana ganin abin da yake gudana sannan kuma Allah ya bude mishi shamakin ƙasa har ƙarƙashin ƙasa yana ganin duk abin da yake gudana waɗansu malamai suka ce a'a Allah ya nuna mai sanin Allah ta hanyar tunani ba dole bane sai annabi Ibrahim ya ga a'a ya gano wato hikimomin da Allah ya aji domin ni domin da yawa daga cikin kafirai ga su suna ganin ayoyin amma ba su asuwar to amma in ka Allah in ya fita shi baka imani komai sai ya nuna maka akwai hikimar sa a ciki kuma zaka gano maka ina fata an fahimce ni domin ni domin Allah ya umarce mu da mu kallo a falan yanzuru ila sama فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد saman nan ka kalle ta farji albasar hal tara min futur thumma marji albasar karratayn yanqalib ilayka albasar khasi'an wa huwa hasib أما نريد إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء أما إلى كش ما سابني سوكا فرين الله يتي واتو وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون su kafin raba za su yi imani ba to amma shi Ibrahim Allah ya nuna masa wa kadhalika nuri Ibrahim malakut as-samawati wal ard muka nuna mai nuri fi'li mudari ne wanda yanzu ana tayi ba a raina ba yau da gobe in kana da imani karuwa yake ni walladina hadau zadahum hudan wa atahum taqwahum liyazdadu imanan ma'a imanihim wa liyakuna min al-muqinin dan annabi Ibrahim ya kasance daga cikin masu yaqini an gane ko wato malamai suke cewa menene ake nufi da yaqini an gane ko sannan kuma wali ya kuna minal mukinina illa tana da alaka da ni waɗansu malamai suka ce illa tana da alaka da abin da zai zo baya kenan wali ya wato arainahu mun ba annabi ibrahim ko mun nuna mishi li ya kuna minal mukinin dan shi kasance daga wanda suke masu yaqini ko wanda suka sakankance da malamai suke fassarawa waɗansu malamai suka ce a wa kadhalika nuri ibrahim malakutus samawati wal ard li yuhajida qaumahu dan ya kafa musu hujja wali ya kuna minal mukminin dan ya kasance daga cikin wato masu yaqini kenan ko ka kaddara muta'alliqul illa gabanta li yuhajjida qaumahu ko ko ka kaddara shi bayanta li yakuna minal muqinin arainahu al muqinin shine jam'i ne na al muqin daga aiqana yuqin iqanan abinda ake ce ma al-yaqin malamai suka ce huwa al-ilmu alladhi la yatatarraquhu ash-shukuk shine ilimin da shakka ba ta kwankwasa mishi kofa wala al-awham ko kuma wato al-awham ya an ce al-awham sune yaye yayin kwakwalwa abinda take nuna ma dan adam wala yaqbalu at-taghyir bi hal kuma bai karɓar canji ko da lokaci shi ake ce ma yaqini amma al-muqini sai ya zamanto wannan wawun asalinsa ya ummi an gane ko domin aikana an kace kaga yuqin to ai ya kamata a ce yuqin to amma saboda dhamma ta gabace ta ce ta aka maida ta wawun kina akwai lokacin da yawun ake maida ta wawun akwai lokacin da wawun ake maida ta yawun sai ka karanta ilmu sarf an gane ko sannan zaka fahimta al ibdal a cikin alqur'ani wal yakuna min al muqinin dan saboda annabi ibrahim ya kasance daga cikin masu yaqini muka nuna mishi kuma hakika ya kasance daga cikin su dan haka akwai haqqul yaqin akwai ilmul yaqin akwai mu akwai ainihin yaƙin ilmul yaƙin yana cikin mi yana cikin zuciya ainihin yaƙin wa yana cikin ido to sai mi haƙƙul yaƙin shi ne gaskiya wanne ne ya fi girma a cikin su da haƙƙul yaƙin da ilmul yaƙin da ainihin yaƙin wanne ne ga wani ha wanne da aka ba ko mu bari haƙƙul ba da amsa a bari har gobe Allah ya kai mun da rashi a a bari har gobe na ga alamun kamar mutane da su shirya eh ilmu yaqin shine gaban su shine gaban haqqul yaqin da ainul yaqin eh ashe malam ka da wannan Allah ya ce ma annabi Ibrahim wa iz qala Ibrahim wa iz qala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mawt qala aw lam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi to qala fa khudh arba'atan min at-tayr فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا شنا جنس أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن لا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ولك الزفر sai gobe Allah kamar yadda ba da amsa abinda muka faɗa ya to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh